الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun littafin a ya ɗalibal i'rabi dunaka jumlatan a darasi na hudu a wannan rana ta litinin sha biyu ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 18 ga watan goma shekara ta 2021 mala ce hurufu babu hurufin jazmi wannan babe zai karantar da mu harufan jazma harufan jazma idan an ce aljazmu fil lugha ana nufin alƙatu'u yankewa shi ake nufi da jazma alƙatu'u to idan kuma an ce aljazmu a istilahi na malaman hau to shine sanannen abu shine a ɗaure harafin ƙarshe a wa harafin ƙarshe ɗauri a yi masa sukunu to su jawazim kamar yadda mun sha faɗa kuma an karanta hatta a cikin al'ajirumiya al'ajirumiya cewa sha takwas ne kuma kashi biyu ne su cikin sha takwas ɗin na an kasa su gida biyu akwai waɗanda yake suna wa fi'ilai guda biyu jazma su ake kira da adawatu sharɗi akwai kuma waɗanda suke wa fi'ili guda jazma to shi malam nan bai kawo su gaba ɗaya ba kusan sha ɗaya kawai ya kawo ya yi tabbatun saura sun guda bakwai to saboda haka sai ya ce wa amma huruful jazmi fahiya kasiratun ufiduka minha ma yadullu alal athari wata nuskan zaka ga an sa ufiduka minha ma yadullu alal isri duk dai abu ɗaya ne baitin ba zai kalle ba ufiduka minha ma yadullu alal isri walam wa alam minha walam ma wa man wa ma ka qaulika lam yaf ka qaulika lam yufham kalamu abi bakri ومن ومنها متى ما ثم أين وأينما وأي ولام النهي واللام للأمر تمال daga cikin huruful jazmi din nan muna da wa amma huruful jazmi amma su haruffan da ke wa suna jazma fahaya kasiratun suna da yawa kenan ba duka zai kawo ma ba kamar yadda mun faɗa sha takwas ne ya ce ufi duka zan ƙare ka zan fa'idantar da kai min ha daga cikinsu ma ya dullo abin da yake nuni ko alal isri wato bisa ga gurabu bisa ga sawu ma'ana zai kawo ma wannan ya sake kawo ma wani kusa gare ya sake kawo ma wani kusa gare haka ala tartib eh kamar mutum na gaban ka kana biyar sawunsa to shine ma'ana alal isri ko alal asri eh to shine zan kare ka min ha daga cikin su ma ya dullu alal isri abin da yake nuni akan bibiyar sawu ko bibiyar gurabu wasu na riskan wasu to sai ce daga cikinsu wa lam akwai lam ita lam ta jizimu fi'ilan wahidan hmm? yawwa kuma aiki uku take yi na farko tana annafiyu sannan tana aljazmu sannan tana alƙalbu aiki uku take yi takan ɗaure suna fi'ili takan ɗaure fi'ili sannan kuma takan yi nafayi tana korewa sannan takan yi kalbin fi'ili mudari'i ta mai sai ga ma'ana wadda ta gabata kamar kace lam ya zahab bai tafi ba sannan wa alam haka nan alam kama alam tara kaifa fa'ala rabbuka wani lokaci akan ƙara ita wannan hamza din ta istifhami to amma dai hawayo dai tana nan lam dinta to kusan duk ma'anar su daya min ha daga cikin su walamma sannan muna da muna da lamma ko ita ma tufidu nafiya wal jazma wal qalba kamar lamma ya zahab bai tafi ba dawa mun yi bayani a kan bambancin ita lamma da lam mun yi bayani a karatun damur diko da aka kammala shekaran jiya cewa mun faɗi abubuwa biyar da suka yi tarayya mun kawo biyar da suka rau ko wanda ya haddace su kuma mun yi istishhadi da baitoci na shekhu abdullahi a littafinsa lam'ul barqi fi ma lizi tashabuhin minal minal farki babu wanda ya haddace a to ku ba da gaske kuna son ilimi ba ke eh ka hanya wajen babin jawazimul fi'ili al-mudari na an kai bayani muka ce akwai aujihu guda biyar da suka yi tarayya akwai aujihu guda biyar da suka rabu ko ba ku haddace ba ko ba a yi rakodin karatun ba to ya ma shi ne amfanin karatu ta yadda in ka ji abu sabo sai ka riƙe to yanzu ga sun zo muna kuma kai baka riƙe ba kaga an ce su an sake kuma maimaita kaga abin ya zama maimai ko ba haka yawa amma inda kun rike kaga sai a sake faɗin wani sabo wanda can ba a faɗe shi ba to amma tun da ba a rike ba kaga babu fa'ida kuma a sake shi tun da wancan ma ba iya ba kaga bai kamata a bada ƙari ba kenan to sai a koma a saurari karatun nan na jawazimul fi'il al-mudari na karatun dan wardi a san wa'annan abubuwa guda goma to sai ce to waɗanga dai da ya ambata guda uku suke yin jazma ga fi'ili mudari'i guda sai ce ka ƙaulika kamar zancen eh waman ko haka akwai waman wama akwai wama ka ƙaulika kamar zancenka lam yufham kalamu abubakarin ko ba a fahimci maganar abubakar ba e akwai wata nuskan lam ya faham kalami abubakarin abubakar bai fahimci magana ta ba e amma wannan nuska lam yi faham kalamu abubakar to mahallu ba a fahimci maganar abubakar ba misali dai lam yi faham kaga lam sai ka ce harfu nafin wa jazmin wa kalbin mabniyin ala sukun yufham sai ka ce mi fi'ilun mudari'un mughayyir siga majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun li tajarrudihi eh an nasibi wa li khuluwihi an nunay at-tawkid wa nunin niswati wa huwa sayyul akhir a gani sai mi kalam a ai ba lirabi muka yi ba ba mu hara lerabi ba wa min hamata sai dai misalansu ya kamata mu kawo su waɗancan wa man ma shi ma can cikin ɗan wadda an kawo misalai ko an kawo na ayoyi da sauransu to ina misalin man eh ai ba mu kawo ta ba cikin misalan da ma kawo a ɗan wurin man ya'mal su'an yujza bi ko mu ka wannan aya ba eh to sai mi kaga man ya'mal ya'mal fi'ili na farko kaga jazim majzumun sai aka ce kuma yujza madadin yujza eh yujza sannan ma shi ma mun kawo nama kamar mi hmm? ma nansakh min ayatin aw nunsiha sai aka ce na atibi bi khairin minha ka gani ko to wannan shine misalan su sai mi to sai mu ƙara samu tsayan wa minha ko daga ciki akwai mata ko ma summa aina wasu kuma nushat ma samma mata akwai mata ma summa aina bayan haka kuma akwai aina wa aina ma wa ayyun wala fin nahayi wala wallamu lil amri to ina misalin mata azhab to ma abin nan ha aina mata ta zaba azab aina fa mun kawo aya a kansa aina mata ku idrikumul maut ehem to sai mi to da aina da aina ma dai duk ne sai ayyun ayyan mata da ufalahul asma'ul husna to walafin nahayi la wajen hani eh wala ta tsagau fihi to sai wallamu lil amri lamul amri liyun fik liyun fik to wannan sai mu bari in mun dawo sai mu yi la'irabin ko baiti guda sai mu tsaya nan cikin darasin da ya gabata sha Allah to sai al-i'rab beti na farko mala ce fa'anko min hurufin tasibul fi'ila fa'an sai ka ce alfa'u alfa'u fa'ul fasiha mabniyun alal fatihi an sai ka ce mubtara'un marfu'un ala iradati lafzihi مبتدا مرفوع على اراده لفظه مبتدا من حروف من حروف من سيكتي حرف جر مبني على السكون حروف اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير بارك الله فيك والجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر في محل رفع خبر خبر للمبتدا وتنصب كو وتنصب سيكتشي واو واو مي ko bai sa muku wawan ba to tansibu tansibu sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخر على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر سيكتمي وفاعله ضمير مستتر فيه أه جوازا تقديره هي أه ترى كما حروف أه سيكتمي والجملة الفعلية ko fi mahalli maza jarrin na'atun li huruf to sai mi alfi'ila maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أها سيمين عندنا سيكتي عند أها ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره li'annahu mufradun wa huwa mudafun wana damirul fa'il fa'ili na ko ko damirul fa'il aha barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudafun ilaihi sai mi aha to kafin mele ya rabinta mele ya rabinta ka eh ismiya eh mele ya rabin ka to harfu jarrin mabniyun alal fatihi qawli ismun majrurun bika wa alamatu jarrihi alkasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir ko kuma wa huwa mudafun wal kafu damirul khitabi mabniyun ala al fathi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi to sai to sai ka ce arju arju sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل الثقل أه. لأن الواو يثقل تهريكها بالضم نعم وفاعله وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا تسمي حرف نصب مصدري حرف نصب مصدري سكتمي مبني على السكون أها أفوز سكتمي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر wujuban takadiruhu ana na mai magana ne sai min lada sai ka ce zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatul muqaddara alal alifi ay alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'anna al-alifa yata'azzaru tahrikuha aha وهو مضاف تسمي الحبر أه. اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر سيمي سيك بيتي يقول تو أه. الواء ني akwai wawul fasiha babu wawul fasiha wawul isti'naf wawul isti'naf sabuwar magana ce eh mabniyun alal fathi kaila ko kaila sai ka ce muftada'un marfu'un ala iradati lafzihi ala ala iradati lafzihi aha وهو مبني لا يظهر فيه إعراب سيمي اها طاو مبني على الفتح أها لا محل لها كله من الإعراب سيمي كي سيكتشيمي معطوف على مرفوع وهو مبني لا يظهر فيه إعراب aha to min ha ko sai ka ce min harfu jarrin mabniyun ala sukuni ha eh damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bimin wal jaru wal majruru muta'alliqun bimahzufin wujuban taqdiruhu ka'inun wa huwa khabarun lil mubtada'il awwal shine labarin kaila shine ka'inun wa kaila ka'inun wa kai minha shine takadirin zancen to sai mi ka eh ka eh harfu jarrin mabniyun ala al-fathi qawli ismun majrurun bi ka wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri وهو مضاف والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل جر أه مضاف إليه أه تا زرني تسيك زر فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه wujuban takadiruhu anta eh ni nunul wiqaya eh mabniyun ala al-kasri la mahalla laha min al-i'rabi to sai ka ce wa ya'ul mutakallimi al-mahzufa mabniyun ko damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin mafa'ulun bihi asluhu zurni sai aka shafe ya'un saboda wazani to sai mi harfu nasbin masdariyun tansibu al-fi'l al-mudari' mabniyun ala sukun ufida aha fi'l mudari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجاء أه زمي أه ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة أه وهو صحيح الآخر والكاف وفاعله كامنشي وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به لسيمي علما مفعول به منصوب وعلامة نصبه أي مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر حسيمي لن سيكتي أه. حرف نفي ونصب أه. واستقبال باب قلب كنت حرف نفي ونصب واستقبال أه. تنصب الفعل المضارع أها أه مبني على السكون سامي يفيد فعل مضارع منصوب بلن أها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أه لتجرده عن الجازم ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ك اها اه اه ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه أها غيري غيري تغير مهم. مم. مهم. أها وين شنو sai ka ce ghaira adatul istisna eh mansubun wa alamatu nasbihi mhm alfatahatu zahira eh ko alfatahatu almuqaddara mhm mhm gairi mhm adatul istisna mhm منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه sai mi to ai sai mu bar su biyu a haddace yayi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh